وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya saka da haduwar mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai suna usulul talata wa adillatiha na Sheikh Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Allah tabaraka wa ta'ala ya jikansa da rahama yau muna 23 ga watan jima'a tsaniya shekara ta 1446 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 24 24 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya yau shi ne darasi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka mai suna usulul talata darasi na hudu darasi na hudu shi ne darasi na hudu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala يذكرون نظام كاشف الله تبارك فلما عندك سوى فإذا قيل لك بما عرفت ربك إنك وأنا ولك بك من كرت عندي وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم duk abin da ke ba Allah ba to shi ne alam ya ce ni ma kuma ɗaya daga cikin wannan alam malam ya ce fa iza qila idan aka ce da kai bima arata rabbak bima arata rabbak da me ka san ubangijinka fa qul idan aka maka wannan tambaya to ka ce bi ayatihi wa makhluqatihi na san ubangiji na ne da ayoyinsa da kuma halittinsa Allah tabaraka wa ta'ala yana da ayoyi da yawa ga rana ga wata ga taurari ga lokacin sanyi ga lokacin zafi ga ayoyin da ya saukar wato alkur'ani ga manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yadda ya yi mutane kala-kala halayyarsu kala-kala duka wannan aya ce alama ce wa makhalukati da kuma halittinsa ya halitti dabobi masu kafafu ya halitti masu tafiya a kan cikinsu ya halitti masu jela masu bindi da marasa bindi ya halitti ɗan adam da kafafu guda biyu ya halitti masu cin ciyawa da tsirrai ya kuma halarci masu cin nama da sauransu da kwari da tsuntsaye da sammai da kasai da ƙasa kalolin ƙasa duka waɗannan wato halittun Allah ta ba ta ta'ala duk mai tunani idan ya ga waɗannan halittu ya san ba akwai wanda ya yi su to shine ma da sai ke cewa fa idza qila laka idan aka ce da kai bima arata rabbaka da me kake sanin ubangijinka faƙultu ka ce bi ayatihi wa makhlukatihi ka ce da ayoyinsa da kuma halittinsa wa min ayatihi malayin ce daga cikin ayoyin shi Allah tabaraka wa ta'ala al-lailu wan naharu akwai al-lailu wato akwai dare wan naharu kuma akwai wato yini dare da yini duka waɗannan ayoyi ne na Allah tabaraka wa ta'ala dare yana shigowa kaɗan kaɗan kaɗan har da ne gaba ɗaya to ba wanda ya sai wannan gaba ki ɗaya sai Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya bi wa bayansa ilimin fasaha ta yadda suke iya yin fitilu a samar da hasken daga wani sinadarai amma tare da haka ba su isa su yi tunda bai ba su wannan ba su yi da cewa shi ma san ba irin hasken rana ba ne ko wata ba amma dai da Allah tabaraka wa ta'ala ya koyi wannan mutane sukan iya samarwa da kansu ƙarƙashin koyarwa ubangiji haske kamar yadda yake yi amma kuma ba su isa su samar da duhu ba a ce ga wata fitila za ta hasko ko ba za ta hasko ba sai a ce ne ta duhu za ta duhu kalmar masu yi akwai tikal a ciki no tana akwai tikal kwai nauyi tun da bai ma bayyana faruwa Allah ta warka wa kalami hori wani ka dan adam sai zama dan adam bashi da tasiri na lura da wata na abin nan na kalma a ce ga wata fitila za a ajiye ta kawai da ranar ko sai ta fasu sai ta bada ta duho kawai a ga duhu a gaba wani ce kawai mutum saboda yana da kuɗi kawai da ranar ya gara masu gidan sai zama duk bai sawa amma in ya gara ma sai ya saka tulu gidan sai haske amma ya yi kuma wanda bai sawa sai dai ce wani ka tange ya rufe a sama ya rufe gobe kada suka ta shigo sannan sai ya samu duhu bakin gwargwadon ya rufe kofofi na matakan wannan ɗin ayar Allah tabaraka wa ta'ala ce wani aya ce daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala samar da alishin wato duhu wato samar da alishin dare da kuma yini ga kuma yin rana take ta fara da hantsi ba zafi tana zafi tana tafiya kaga inuwarka da tana yamma tana rakuwa tana rakuwa da zafi sai ta har da zafi ta koma zuwa ga wasu idan ka gada ta kuma ka zuba ranar ido ba za ka ba gudun da take ba lokacin da ta su da gabas ta yamma iya kallon da za ka yi ba za ka ga gudanar ta ba to wannan kaɗai ya isa ya sa mai hankali da imani ya gane nan ya faɗi rana wancan su wani ɓamara da kuma rana da wata da waɗannan nake fahimta lallai akwai Allah tabaraka wa ta'ala جمال يتولى ما تفعل ما لم يتوى من مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن مخلوقاته ما لم يتوى لك تفين حلتم الله تبارك وتعالى السماوات السبع سمي بدا بقي سما لن تقدر بدا بقي sama kuma da sammai guda bakwai can sama kuma al'ashin Allah ta wara kuta sammai din nan kuma idan ka kalli sama ta ɗaya ina sama duniya za ka ga tayo duk duniya da fa amma fa babu wata dirka ba wata fila da ta rike ba wata fila da ta isa ko guda da wannan ya gwada wanda ya wannan aikin shi ne wanda ya halice ka abin da yake wajibi a kanka shi ne ka yi imani da shi ka bauta ta masa kamar yadda yake so na wata nan kuma sama guda bakwai bayan sama ta ɗaya akwai sama ta biyu tsakankanin su tafiyar shekara ɗari biyar kaurin kowace sama ita ma kuma tafiyar shekara ɗari biyar to ɗayar zuwa ɗayar ba babu wani abu da ya haɗa su babu wata dirka ko wani tsani ko wata fila ko a samu wani link da ya yi tsakanin ta biyu da ta ɗaya ko ta biyu da ta uku ko ta uku da ta uku babu wani haɗa kowace Allah ta baraka ta da wannan yana gwada cewa Allah ta baraka ta ala shi ne Allah wal arduna sab'u da kuma kasai guda bakwai iya koyar da za ka yi fa duk zurfin ne da za ka tona a gidanka ba magana ka gama da saman a wato kasa guda ne wani kana jikinta ballan kana ka ce kawo ce ta daya ta waɗannan guda bakwai fa Allah tabaraka wa ta'ala ya kasayin nan guda bakwai malam yace wa man fihinna da wanda ke cikin su wa ma bainahuma da kuma abin da ke tsakanin su in aka ce man a larabci wato ainihinsa yana nuni ne ga halittu waɗanda suke masu hankali idan aka ce ma yana nuni zuwa ga halittu waɗanda suke marasa hankali amma wani lokaci sai a faɗi ma ana nufin da masu hankalin da marasa hankali duka ce wani lokaci sai a ce man ana nufin masu hankalin da marasa hankalin a ciki yana na su da yawa cikin alƙur'ani bidiyo Allah tabaraka wa ta'ala yace lillahi ma fi samawati wa ma fi al duk abin da ke cikin sammai da ƙasa duka halittar Allah ne dukan su bayan Allah ne subhanahu wa ta'ala ina fata gani to kaga abin da ke cikin sammai da ƙasai dukkanin su mutane ne ko kuma dukkanin su dabobi ne akwai mutane amma sai Allah ta'ala ya ce mai ma na fata gani wa man bihinna ma'ana da wanda ke cikinsu da abin da ke cikinsu wa ma bainahuma da kuma abin da ke tsakankanin su ma'ana tsakankanin sammai da kuma ƙasai malam yace wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin wannan kuwa da yake gwada maka cewa da yini da rana da sammai da kasai dukkanin su ayoyin Allah ne tabaraka wa ta'ala da dare da yini mala yace kawai ta'ala ta kasama inda yace wa min ayatihi al-layl wa nahar wa shams wa qamar la tasjudu li shams wa la lil qamari واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون الله تبارك وتعالى يتي ومن آياته الليل ومن آياته ينال لتكن آيوين سبحانه وتعالى الليل والنهار وأقوى دري أقوى كميني والشمس والقمر daga cikin ayoyinsa kuma akwai rana akwai wata la tasjudu lishamsi kada ku yi sujjada ga ainihin rana rana nan guda ɗaya ce amma kowanne bigire da ka sani a faɗin duniya zai ga rana kowanne da ka sani zai ga wata idan lokacin zuwan ranar ya yi ga wannan mutane ko lokacin zuwan watan ya yi ga wannan mutane watan guda ɗaya ne ranar kuma guda ɗaya ce kaga wannan halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala babba wanda yake gwada maka akwai wanda yake wannan aikin akwai kuma wanda yake wannan halitta shine wa shine Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai ya halicci rana da zafi ya kuma halicci wata da sanyi ya kuma halicce su da girma fiye da saboda nisan mu da su ne ya samu ke ganin rashin girmansu amma inda ba su suke za ka ga girmansu ba kamar da kake hanguwa a kan gowar kiyama rana Allah tabaraka wa ta'ala zai sa ta yi kasa kasa ta yadda zai zanto mutane suna cikin gumi da kuma zafi a yin alkiyama sai dai waɗanda suke da kyawun ayyuka musamman wasu mutane guda bakwai da nan sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai nau'ikan mutane guda bakwai Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya su cikin inuwarsa inuwar al'arshinsa ranar alkiyama yanin da babu wata inuwa sai wannan inuwar daga ciki ya ce wa shabun na shafi matashi saurayi da ya rayu wajen bautar Allah subhanahu wa ta'ala kullum damuwarsa yaushe ne lokacin sallah yayi lokacin sallah yayi ta yi masallaci ina ake darasin addini ya tafi wurin darasi ina ake ba da ilimi ya je dauko ake iya fahimtar gaskiya ya kusanci gurin ya yi ƙoƙarin wato gudanar da rayuwarsa a bisa ibadar Allah subhanahu wa ta'ala to wannan zai zamto daga cikin mutane bakwai ɗin da duk kakana kayan da ake ciki ranar kiyama na wannan zafin rana shi baya ciki Allah subhanahu wa ta'ala ta sama ciki da wanda yake yin sadaka yake koyo da kuma wanda ya tuna girman Allah a ɓoye idanunsa ya zubar da hawaye ya yi kuka saboda mutane biyu da suke kaunar juna wannan yana son wannan dan Allah ba dan ya masa rana ba kawai a dan Allah su ba su ma waɗannan duka su guda biyu Allah ta da kada su a cikin inuwar da arshi ko wani yawa kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam to da Allah tabaraka wa ta'ala a wannan aya yace la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari kada ku yi sujjada ga rana ko ga wata ba a musu dira ba a bauta musu na mutanen wasu jidu lillahi lalai halaka kunna Allah tabaraka wa ta'ala ce ku yi sujjada ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya halice su ya halice rana da wata din in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance da gaske gare shi kuke bauta to shi kaɗai za ku yi sujada ba a bautar rana ba a bautar annabawan Allah ba a bautar mala'iku ba a bautar wata ba a bautar kowa ba a bautar komai ana bauta ne kaɗai ga Allah tabaraka wa ta'ala malam yace wa qawluhu ta'ala da kuma faɗin sa madaukaki inda yake cewa inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يدلكه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره على له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين الله تبارك وتعالى يقول ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض لن يكسني ربكم الله الذي ubangijinku shine wanda khalaqa samawati wal arda ya halici sammai da kasai cewa samawa ya zo da siga ta jama jami da kalmar as-sama'u ba ta ba ko ta ce as-sama'u munfadir bi samawat jami'i al-ardu kuma munfaridi amma shi ma abin da ake nufi da shi jam ya zo da lafazin munfaridi amma me ake nufi jami'i Allah tabaraka wa ta'ala ce lalle ubangijin ku shine wanda ya ci sammai da kasai fi sittati ayyamin a cikin yini shida cikin kwanaki shida thumma stawa 'ala al-'arsh sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala istawa 'ala al-'arsh ya daidaita ga al-'arsh cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita ga al'arshi yana nufin yana sama ya ya daidaita wannan ba mu sani ba imam malik yake cewa yin imani da Allah tabaraka wa ta'ala yana sama a al'arshi ya ce wannan wajibi ne dole ne mutum ya imani da wannan dole ne musulmi ya imani da wannan tun da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya ce wannan sanannen abu ne mun sani haka Allah ta'ala ya faɗa amma yaya ya zauna yaya da ne ne ya ce wannan kuma bidiya ne tambaya ma kan yaya yake ce haka ma bidiya ne mana laifi wanda suke ganin cewa a sai da ce Allah yana ko ina idan aka ce yana sama ba a kyautata ladabi ba to su ne ba su kyautata ladabi ba saboda sun yi kokarin canza magana Allah ta baraka wata kaga shine mai rashin ladabi tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa da kuma thumma istawa 'ala al-'arshi wasu daga cikin wato magabata na kwarai dukkaninsu wanda suke masu wato wanda suke kan karantar annabi sallallahu alaihi wasallama magabata na kwarai kenan dukkaninsu sun yarda cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita ga al'arshi waɗansu ayoyi kamar nan gurin الله تبارك وتعالى عند شيء إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش باسنا شيوا با العرش يجتبا كما وانا آية أبدا سكي شيوا شيني ثم استوى على العرش sa'annan sai ya nufaci halittar al'arshi wasu da shi ma'ana ya halitta sau ya halitta ga sai sa'annan sai ya wato ya ci gaba da kuma halittar al'arshi na mutane ba wai ne ayar ba tana nufin cewa ba maganar al'arshi ba ne ko kuma shi Allah ta wara ko ta ana bai da yake da al'arshi ba duk ba wannan maganar suke ba sai dai magana ne kamar a wannan jeri da aka yi da ake magana ne akan halittu sai wasu ke cewa abin da ake nufi mastawa ala arshi sa'adin sai ya nufaci al'arashi don ya halice shi amma tare da haka sun tabbatar a wasu ayoyi musamman wadda Allah ta baraka wa ta'ala a rahmanu ala ƙarshe sau dukkanin sun yi tufafi cewa ya gire shi da sa'adashi na wata ba wai dan anan wasu sun fassara da cewa ya nufaci al'arashi sun a can ma sun ce ba daidaito ake nufi ba magabata na kwari duka wanda ya ci a gire su to ‘yan tawili zai ce a ai Allah ta'ala yana ko'ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wato wani ya zo da wata baiwarsa ya ce da ita ina Allah yake sai ta ce yana sama sai ya ce kuma ni wane ne ta ce kai manzo Allah ne sai sai ce ai kurma ce wannan mata ce shi yasa ta daga nan ta ce sama amma kuma ga shi hadisin zaka ga mu kai ta ce fis samani sai suka ƙara tawilin sai cewa ai ita abin da ta yi nuni ta yi masu rubuta hadisin sai suka rubuta ta ce sama tun da in kurma ya nuna abu ya nufin ya ce kaza ne abin da tauri to cewa kai wannan Allah ne shi kuma me nuna ishara da ake yi yake gwada cewa ai kuma nan ne tun da sama sun ce ai fi samai mai rubutu ne ya rubuta fi samai amma ita nuni ce da amma da ta ce kai wannan Allah ne ba me wani irin ishara ta yi haɗaɗe wannan wato taharifi babban taharifi wanda kuma taharifi yana daga cikin halayyar yahudu ko da baka rayu a daɗin ba idan kana halayya irin tasu to za ka ce ka tare da su Allah ta baraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi cewa al-mar'u ko yushar al-mar'u ana ma mata alaihi wannan isa kuma yake cewa almar'u ma amana ahabba man tashabbaha bi qaumin fa huwa min ba wani ne tashabbuhi na zahirin jiki ba wajen kuka ittifaqi wajen aqida ta saba wa aqidar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tare sune Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa yuharrifuna al-kalima an mawaqi'i suna canza kalma daga ita su canza kalma min ba'd mawaqi'i daga sashen inda take sai da kalma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya yi zina da shi da wata mata wani dukkan su masu aure to su kuma yahudawa ne to su kuma a cikin littafin a daura shi ne hukunci ne ne ga musulunci mai aure da mai namiji da mai aure mutum suke zina a jefe su sai suka ce to su ai abinda za su ba sa so a yi wa na mutanen hukunci abinda za a yi shi ne a je gudun annabi sallallahu alaihi wasallam a tambaye shi a shari'ar sa me hukunci me so a dare wannan gurin sai su yi aiki da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani amma ba za su musulunci ba amma tunda sun san da gaske alqur'ani shi ma littafi ne daga sama daga Allah ne suka ce mu je mu tambaye shi da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a'a mu je mu kawo a taura a karanta abin da ta ce sai a yi hukunci da ɗan sarfuma ya sani a cikin taura irin na ƙwararri wani hukunci ana zuwa kawai sai wani ya ɗora hannunsa a shaikhu wa shaikhatu idza zanaya fardu da da mai aure namiji da mai aure mace idan suka yi zina ku jefe su to kaga farjumu kalmar jimin din wato kalmar rajam da jimin sai wani ya dora hannunsa akan littafin da aka buɗe akan dubban jimin din jinsa wanda yake da dubban kaga abu ya zama hali ya zama kasa da ya zama far hamu kuma a madadin farjumu kuma ya zama to ne far hamu kuma kalmar farhamu kuma ko ta zumi musu rahama ko ku dai tausaye su ku tausaya musu ma da ya dame su ba haka suka so ba so da sai ya danne duwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ku karanta aya suka ce to gata ashaihu wa shaykhatu idza dana ya farhamu kuma kaga da an karanta farhamu kuma yanzu kuma abin da suke so shine a zo ai a gaban sa an karanta kuma ya tabbatar da wannan shikenan sai na wasu ce daga hannun kai daga nan sai an daga nan saka ga dogon jiwu a karanta aka karanta shi Allahu akbar Allahu akbar kaga zama lafiya shine kare nusus a yadda suke ba kokarin taharifi ba Allah tabaraka wa ta'ala yace yumshi al-layla an-nahar yadlubu hadithan yamshi layl nahar wato yini yana lindinde dare yini in ya fara zuwa sai ya lindinde duhun dare ya zama haske kawai gaba ɗaya ne kamar yadda shi ma daren in ya zo sai ya lindinde yinin kaɗan kaɗan duhun dare ya daɗa daɗa don na cikin magariba za ka duhu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har gari ya zama yadda zama ɗaya to duka waɗannan fa ababen lura ne ga bayan Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yadlubu hadithan yana nemansa da sauri-sauri ma'ana yini yana neman dare da sauri dare yana neman yini da sauri daga wannan ya fi wannan yanzu wannan ya musamman ma yanzu da ya mata kusa babu ya rana ta fito ta faɗi babu ya an kwanta bacci a suba ta yi kullum fa wannan zagayen da ake ce yana guda maka cewa wata za a zagaya ta tana kawai kullum za ka ga kwanaki kwanaki kwanaki an yi ta magaruwa an yi ta azara an yi ta asuba ka yi ta shan koko da safe ka yi ta to wata ran ba za a samu kullum yana zuwa kaza yana zuwa yana ta zuwa yana ta zuwa wannan yana bada cewa wata ran kai mata ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa shamsu wal qamar da kuma rana da wata wa nujuma da taurari musakharat bi amri Allah tabaraka wa ta'ala ya horar da su da umarninsa kowanne Allah tabaraka wa ta'ala ya halice shi ya horar da shi ga yadda zai gudanar da aikinsa da kuma gurbinsa rana ta fito ta faɗi haka za ta yi sai a waye gari wata ran ta fito daga yamma ta yi gabas to daga ranar ha ko mutum ya tuba Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karɓa sunan yamma ta kullum za ka tana fitowa ta gabas tana faɗuwa yamma za a waye gari za ta fito ta yamma idan ka ga rana ta fito ta yamma ba al'amari ya zama yadda zama yanzu ko ka tuba za ka ba amma idan ka tuba ka tare da ka Allah tabaraka wa ta'ala yace ala lakul khalq ku saurara lakul khalq dukkan halittu nasu da shi halitta shi halitta duka ala din nan wato ala ce daga cikin adawatul intiba jazabul intiba wato kayan aiki ne ko harafi ne ko kalma ce da ake kawo ta domin jan hankali mana a kira hankalinka a kolin attention ɗinka ka ba da hankalinka sannan sai a gama masa ala inna li kulli malikin nihma haka nan sanar su zaka ji da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin zai magana sai ce ana mana ana kira hankulan ka ba da hankalin ka tukuna sai a ga masa waɗansu ayoyi da yawa za ka sai a ce aya sannan sai a faɗi aya a sai a faɗi sama kamar an Allah ta baraka wa ta'ala sai ala ala bil khalq ala ku kawo hankulan ku guji kowa ya bada kulawa lahul khalq dukkanin halittu gare shi suke mana shi ya halittu komai da kowa Allah ta bara su wal amru dukkan dukkanin al'amari nasa ne shi ne mai azurtawa shi ne mai karɓar rai shi ne mai bayar haihuwa shi ne mai bayar arziki shi ne mai kaddara komai su hannu wata'ala wal'amu tabaraka Allah rabbul alamin ya ɗaukaka sunansa ya albarkatantu ya ɗaukaka rabbul alamin ubangijin al'alamin su a yi al'alamin shi ne darasin baya ya ce wa al'alam kullum masu babba kullum masu babba wa al'alam duk abin da yake ba Allah ba shi ne alam ba Allah ta ba ka ta'ala ya ce shi ne rabbul alamin ubangijin alamin malam ya ce wa rabbu wal ma'budu rabb ubangida ubangiji الرب ubangiji huwa al-ma'bud shine abun bautawa shine abun bautawa na ka ce rabbu wato ana nufin mai reno wanda ya yi na abu ya tashi na fata daga kalmar tarbiyya kalmar tarbiyya a ce rabbatul bait uwar gida saboda ita ce mai renon yara a gida rabbul bait a ce mai gida rabbul ibad mai bayi ga baki da shi ne ba rabbul alamin ubangiji wanda ya samar ya ne dukkanin halittu gaba da shi ne mana ya ce wa rabbu shi rabbu huwa ma'bud shi ne abun bauta wa dalilu qawluhu ta'ala mala ya ce dalilin wannan magana kuwa da ya ce wa rabbu huwa ma'bud shi ubangiji shi ne abun bauta dalilin wannan magana ce shi ne faɗin sa maɗaukaki inda yake cewa ya rabon nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun Allah tabaaraka wa ta'ala yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم وبوتتا وبنجيجو ina ka ce ibada din nan tana da nau'ika da yawa malam zai kawo mana nau'o'i na ibada a gaba za mu ji su wataƙila tunaninka ko tunanin ke tafi zuwa ga cewa idan an ce ibada kaɗai shi ne a yi alwala a ce a yi sallah tun da ba alwala na yi ba na je na masa haka a kaza ba ai ban bautata masa ba a'a akwai ababen da in kai ko ki kai ma kin bautata wa wannan na wata hanya ko da sunan neman lafiya ko da sunan neman kariya ko da sunan neman mallaka ko da sunan neman raba tsakanin wani da wani ko haɗa tsakanin wani da wani ko ƙoƙarin samun shiga guri kaza ko makamancin haka akwai ababe da yawa idan bawa ya yi sunansa ya bauta wannan abu ba kawai a yi alwala ne sun kira ba Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane a'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum ku bautatawa rabbakum alladhi khalaqakum ubangijin ku wanda ya halicce ku kaga ce wanda ya halicce ku min wal ladina min qablikum ya kuma halicci wanda suka zo kafin ku sauran al'ummomi Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halicci kowa da kowa da duk duniya ba kowa ba mutum na gaba daya aljanu ne zalla a duniya suka rinka kwashe wanda ya karfin wannan ya karɓi masa dukiyarsa wannan ya kashe wannan wannan ya saru wannan wannan ya jimma wannan wannan ya kwace wannan kayansa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kashe su gaba daya duniya ta zauna ba kowa ba mutum ba da yawa shi mutum bai ba fara kona shakan wato doron duniya ya zama ba ma aljanu mala'iku ne kawai suke bauta ta Allah su baraka wata sai Allah ta ya ce to yanzu yana cikin adam zai halitta na ba adam da Allah ta baraka wata ala zai halitta na adam sai ya ga mana ya ce zan halitti abin nan wato khalifa a kan gasa وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يعني وبني da kai shi da malaiku zan sanya wani zan halarci wani khalifa a kan kasa wani jagora a kan kasa mai malaiku suka ce أتجعل فيها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما تعلمون كتير وبنجي يذاك هالشيء wanda zai rika yin barna a kan ƙasa tunaninsu irin yadda aljanu suka yi mutane su zo su ta kwace su ta fashi da makami su ta ɗiban kayan mutane su ta haura mutane gida da dare su ta kaza su ta kaza sai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce inni na ga malaka ni na san wanda kusa ne za a dace mutane su yi aiki a ba su sakamakon ayyukansu da wata gari an halicci aljanna an halicci wuta har kun za a yi mutane a zuwa su gidan wuta hakan za a yi mutane a kai su gidan aljanna kowa ya aiki sai Allah ta'ala sai cika wa kowa da rahmatar sai ka shiga aljanna don ne kyakkyawa wanda ya mummuna kuma shi ta ya sai wa kansa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shi ne wani halicci wani halicci wanda suka kawo to da aka halicci annabi Adam sai aka halicci matarsa yana bacci hawa yana tashi daga bacci sai ga halitta da bai taɓa gani ba tunda bai taɓa ganin mutum ba sai shi kansa kuma wannan na mace bai taɓa ganin mace ba sai ita sai Allah ta'ala ya sa masa sha'awarta da santa aka rinka samun haihuwa haka har muka zama da muka zama yanzu aka nace mutane dogaye karan fari annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mutane ba za a bushe ana ba za a bushe Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bushe yana rage halitta ba a kashi duniyar kiyama na da sun fi ne da tsawo haka haka haka annabi adam Allah tabaraka wa ta'ala ce annabi sallallahu alaihi cewa khalaqa Allahu al-adama aw kama qala sallallahu alaihi wa quluhu sittuna zira'a Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta annabi adam tsawon sa zira'i 60 haka kaga da tsayi ne haka mutane za a rika rage halitta har ka san yawa na da su bane da tsawon idan ka san wani mutum dogo a wani kauye ko a ta unguwa ko a garin za ka ga yanzu babu irin idan aka ƙara shekaru a ba za ka ga wani mutum da ka sani dogo in ya mutu za ka babu irin wannan ana ragewa ana ragewa nan gaba kuma sai ne sai ka tafi ko wanda za ka share kiyawa za ka zama su ka kowa da data amma kowa zai shiga aljanna kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai za a ƙara mutum zai zama kamar zai annaba da kowa zai ga kamar farwa ya ko ya farwa ya kuma sannan sai shiga gidan aljanna na wata fahimta ka ga wannan da ake cewa adawa ko samudawa ko manyan manyan kaza kanya ne suna da girma kwarai da gaske amma cewa tsayin su ya kai sai ya je kano amma kana ganin kansa masu ba ka wannan ba haka ba akwai wani mutum yana ta yi wannan tafiyoyi kuma da san suka a waya a waya wani sun ya kuma ya ce in ya in uban da ya bulaguro zai wata ɗaya yana tafiya ɗan yana cewa ga kan ba wasu tsabar biyu wasu gani wannan ba haka ba annabi adam shi ne farko amma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi bukari shi wa kullu 60 zira'a sai sa zira'i 60 zira'i 60 kaga kenan annabi adam sai da yake kamar irin biyar din mu kenan misali sai to a ce kuma daga nan mutum zai tafi shekara a wata guda ba Allah ta baraka ta ya halitta mutane kala kala duka wannan aya ta cikin ayoyin dogaye da gajeru da masu karfi da sirara da farare da bakaki da jajaye kala kala haka za ka mutane za ga launin fata daban-daban musamman da suka halicci wato aikin hajji na mutane daban-daban kasarsa ko irin wasu munasabat irin na wanda ya haɗa ƙasashe na duniya Allah tabaraka wa ta'ala da mutane kuma yanayin mutane yanayin karas yanayin continent din su da ku da suke African continent za ka sun yi tarayya wajen wani abu ku da kuma ba wa gaki din wani sai akwai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya so akan wannan abu kowane continent akwai abin da sun yi tarayya bayan haka kuma duk duniya suna alaka duk wani mutum yana alaka da mutum ta wata halayya ko wasu halayya ma da to kowane kwantin kuma akwai halayyarsu kuma kowace ƙasa su ma akwai tasu sai da kama a cikin ƙasar ku za ka samu kowace jiha da aka yanka kuma nan ma ko a najeriya ba ba daga yan najeriya a duniya alayhi su da wango masha Allah Eh. wato an zama irin gini ne inda za ka zo ka samu mutane ka ba su labari ranar da an da dai shi ne ce in ka zo ka samu mutane za ka ce ka wato Allah ya wa mutanen Najeriya tausayi ma da kyakkyawan hali to mutane sai sun jinta iya wannan abin ka faɗa ba sai ka samu da nisa ka faɗa wannan ce malam mutanen ƙasar nan Allah ya musu tausayi ma da kyakkyawan hali gaskiya a gurin 'yan Najeriya ma to sai mutane sun jinta saboda haka a saba ji ba ko ba haka ne ke gudana wa gari a ji dama amma an kawo ta ɗazar da kai wato malam larawa ana musu bai wuta Allah ya musu tausayi malam a kwarai kuwa malam amma ɗan Najeriya in ka zo kafin ka faɗi mai kace kai malam ɗan Najeriya ɗan Najeriya to kawai abinda zuciyarsa za ta tanadar wa kansa shine za ka bazo nan muna yake wani ya taba tambaya da ake cewa wannan jirar wajen kasa ce ne ya ce za ka ga waɗansu mutanen kai ka ce mana alkuri tsabar ibada da shiga kana ganin su kaga musulmi ya ce waɗansu kuma ka ce shaidanu ne ya ce kowace ɗan ƙasa ce waɗansu kuma ka ce kamar dangin ƙaruna wani mutum ne mai magana sai a nigeria ne shiru ya fi nas misalin mala'ika wa fi nas zai shayaɗe وفي ناس أغنياء زي والتلقاون لكن يوم سنة كمونا ويكمل آية كاملة بالكدي ويسمع سوسة تلقى متعني هو أحد كلنا ما أنا لما أسمع هو يدورنا saboda in an zo kan hanja sai su ga ɗan Najeriya saboda ɗan Nijar ɗan Najeriya ɗan Najeriya inda ake ba ɗan Najeriya idan ka ga ɗalibi ya karɓa hayar Kurado ta yi sati iya na tsoron ta yi wata in ɗalibi to in Najeriya shi ke zama kudi kuma ga wasu akan danja suna a wannan akan ishara suna rubu su ci tuku mai haka su duk kesu da ake kuwa kesin kesu ake kuwa police station wani ya cuci wani an ta tura masa kudin makarantar ɗaliba ko ɗalibi ya kashe kudin ka baban ya saka masa dala dubu takwas ya kashe ya kirme an kai ƙara za ka samu Najeriya ne sai suka kowa ya kesu sai daga kuna ba ta biyu wannan polis ne ke faɗa mu sai na biyu su ne mutanen china a jarima shi in dai jarima ce ne jarima wanda suke kurku kuma su ne yan china ce in ka ga a masallatai wanda suke da yawa a limamai a cikin jami'a yan najeriya da sai yan somali da kuka fi yawan limaman masallaci na juma'a na wani da cikin jami'a haka nan a cikin unguwanni ma domin ko da ke abin ya sha bambam za ka samu mutum yana yawo yana neman neman shi saboda ana biya ana bada alamu kamar an dauke shi za ka samu masallaci a Nigeria da to yanzu kana mata ne eh tana Nigeria fito daga a masallaci suna da wani fito ka tambayi kudin tazakira nawa ne ma kudin tiket da visa ka faɗi ta gulbar wani zai kira ka gefe ko wasu kira ka gefe ka tambayi kudin akwai takalfar da matar da aka zama masa amma ka gaya musu za su baka da zo kuma ga gida ya su baka gida kai liman ne idan suka fi kowa yawa limamai to shi wa da musa yaya ƙarshen al'amarin da ya yawa ke zance ba duka ba yaya ƙarshen al'amarin ba akwai lalata ko kuma kada zai rusa abin ba ta kaɗan ɗan yaya abin zai zama ta yi zama wannan mata ɗin kawai shi ne muriyarsa don haka za ku tabar kwasa da ci mutane daban in ka ga wani sai ga an yi wannan al'amarin yaya in an kai ka gudun za ka yi rayuwa shi ma an kawo shi da kake zai rayuwa haka da tsada da rayuwa akwai wanda suka zo irin tourism din nan manya manya ka daga wani kudus turkiya ta arewa da tourism jami'a sun kasa kaza da sun biyu sai haka da kauye kai ɗan yana ce ai sukan da yake tabbace ki za ka fuska amma kuma zafi ya dame shi da mutum ya wuri kai cikin ya ne kawai ya fito ne daga ɗaki ya shiga mota to a cikin jami'a ɗin ya mutu bisa ga yaman ja yau kamar an fiti guri na kawai zafi ne masa yawa so da inda yake kankara tana ana iya wannan sarki an kawo shi dangane to da kaga an wani haka Allah tabaraka wa ta'ala da sunaye daban-daban iya wanda sai ga wazi a cikin jami'a kamar sudan su sau da akwai hidimar dabbobi da kuma wadatuwar nama haka sai ga tsuntsaye ba a gwamnan da zuwa amma an kawo yankin tiran din nan don da dama su a ruwayen shigun sai sai da nama ruwa in suka zo afirka inda suke da nama tsuntsaye a cikin jami'a a can waki inda suke jifan tsuntsaye a ta harbin tsuntsaye nama su ne nama nama kamar yau ita ganin abu mamaki na taɓa ganin wani kamar da ke goyon hukun da mai karfiya ya goyi a wannan cinye sami a hau kan bene da ya shi sun je ana yawon abin da neman sadaka da wasa aka je wani ya yanka saniya ya yanka da hannunsa ya biya a fili ya shiga gida ya kulle wanda ya zai doka ta kuwa shi za su zo su tsaya wani zai ci a wasu gaba ɗaya Allah ta baraka wa ta'ala shi da shi halittu ga baki daya so da kai shi ya kuma mutane ku bauta wa ubangiji ku wanda ya ci samai da kasai ya halice ku ya halice wanda suka zo kafin ya yi wannan la'allakum tattaqun dan ku ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan
lokaci ya yi ma ka ne za mu ga nan insha Allah darasi na gaba sai mu tashi daga wannan na kuɗaɗe wa rabu wal ma'abu sai mu tashi daga wannan din na insha Allah abin da karanta mana dare ya fassara mana dare Allah ta'ala ka samu tare da duka cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ka gafarta mu matsalar kalmar zaune ta shi ne igata ne to ka'ida al-igata da Allah ne kamar yadda malam zai kawo a gaba insha Allah zai sanar da zamu ji ibada din nau'in ibada amma za ka samu da yawa daga cikin wato na yadda biyu za ka suna yawan kira mai kyau gau gausu zama gausu kaza kalmar gausu din tana nufin wato kawo agaji ko tsamarwa da zama kan da ake cikin azali Allah ta baraka wa ta'ala ya fara cikin sha'anin yan mutum ya ce wa in yastagifu yugatu bima yukallu yashu yuju bi isa shawabu wa sa'a mutum Allah ta baraka wa ta'ala ya ce idan suka yi dauki saboda ishuwa ta tsananta yugazu bi ma'in kalmuhul sai a ba su ɗauki da ruwa wanda yake tafasashe ya shuru suna kara za su sha ruwan sai fuskar su mata kone ta kwaɓe ta faɗo a ciki tsabar za ku yi kawai to rigata shi ne wato tsamar to wannan shi abin da yake yin ba an zo gurin gautu shi ne igata ɗin to kuma da allah abin da zama wata wata na ake neman igata ma'ana an shiga halin kakanin kayan mafi ya tsananta ya gina neman shirya abin wato abin da yake faruwa shi ne wallahi wannan yawanci a gidan su ba da yawa sun san abin ko in suka tabbas sun sani ba kuma ba su imani da abin amma da yawa sun sani duk wanda ya goyi bayyana ne sai aka abin ya yi muni da yawa to dama haka yake ainihin a gidan haka take shi abin da ya yi ai kowa ya ga cewa mai ɗan ɗariƙa da cikin ɗariƙoƙi to amma ba kaji ya fito daga cikin ɗariƙa wanda yake karanta da mutane a midiya ya faranta da kansu daga wannan an ba a gana masu ce ɗariƙa da ya kamata a shirya shi wannan bangu ba na wasu mu haka gidan inda a gidan mai ta gaske shi sai ya kamata a shirya shi amma babu da mutane kuma sun ɗauka ya ce ɗariƙa ita ce asali shi ne asalin musulunci to asalin musulunci ba ɗariƙa ba domin mutane da yawa suna dubin kan cewa an ce ɗariƙa shi ne ainihin gargajiyar addini da shi ma suna yin ta'wili a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa Allah ta qamu ala ɗariƙa ila asqayna ma'an qadaqa da kowa ya yi ta ɗariƙa da an ba su ba mai yawa suna cewa rashin kowa ya zama ɗariƙa ne sa ruwan sama ba da shi kala kayan magabata wanda suka ce shine wa in yasta giqa wa'annan suka zama da tarikar da asibina kuma an kaza kan tarika ta suka ce da kowa ya zama arne kafiri aka maza da yawa suka basu aya ka zo tafsirin bagawi ma'alimin tanzi tafsirin ibn kathir za ka wannan aljami bi kamil qur'an za ga abin da ya ce wa anna mustaqamu an tariqati da mutane sun dire ta kan tariqar kafirci kowa ya zama arni da sai a samu ruwan sama mai yawa saboda a ƙara musu wato dama a ba su dama su yi kafirci sai na aka kafa wuta to shi kuma ya ce da kowa ya zama akan to wannan kalmar tariqa din yawanci yawancin magabata mun san sai ana san tariqa kufur tariqa kufur da wani kuma kawai zai ce ai abin da Allah ke nufi shi ne kowa da wannan tariqa so da haka ah, ƙarin bayani dangane da abin da mai tambaya ko mai neman ƙarin bayani ya yi dangane da wannan abin cewa matasa kuma sun ɗauki abin kamar sara wanda suke ma jin cewa su hali suna ne a midiya sai su yi ce kana gani da ne matasa babu aure ko suna son aure suna son aure ko mana kamar to shi ka ba su kuɗi kenan ka buɗa musu kenan ka gauna aikin Allah ce to ko da wasa kake ba a wasa da shirka ne. ba wasa da imani ita ba shirka a ce imanin ka ne a cikin ƙwarya sai wani zai dan kaɗa da ƙwarya ya kibe kuma ruwa ne kaga in ruwa ya zube a kan ƙasa ai ban lalace wa ka tattaro ruwan ka to duk abin da zai maka wasa da wannan ai ba za ka yi ba ko kamar yadda ka san ba za ka yi da mutum ya ɗauko allura sai je shi gudu idan ka maka wasa idan ka maka wasa za ka ji da wannan mutum a maka da hankali ne karkan wasa da idona to ba hatsarin wasa da bangaren aƙida tauhidi wallahi ya kwana hadari wallahi ya fi hadari saboda yau za ka kula idan ka in dai kai rayuwa mai kyau kana makawa ka shiga aljanna ko alƙiyama amma in kai aka zo ka da imanin ka ko ya zube kai fa ka shiga hukuri saboda ita yinin alƙiyama wai ya kare ba in ka shiga wuta ba kai ka zama yawo na mata gani to ka kamar da ba za ka iya wasa ka bude idan ka wani ya zo yana maka wasa da allura yana maka dolin dole da allura sai ta idan ka yana ai wasa ne to kar ka yadda da wasa ka yi wasa da abin da ke tafi ka ce wani shi matasa na san aure matasa ga shi ga sanyi ma'ana a ba su kuɗi ba mai kodewa sai an mutuwa wannan ganganci ne babba wanda ba a wasa da wato Allah tabaraka wa ta'ala ba a wasa da ba a wasa da Allah tabaraka wa ta'ala lalle mutane sai ka taka Allah kar mutum ya zura su imanin su da sunan social media ko da sunan wasa ai din da za a yi wasa mai hankali ma ko cikin yara ana zagin ba wasu ya ce a ni bi wasa ma wannan sun zagi saboda me mutunta nan to wannan ba ya zagin ba ma wasan wasan zo da imani ci a wannan wanda wasan kifar da imani to da ka ya kamata mutum ya san abin da zai rubuta ko da dan ba da dariya ne ko wato abin da ya shafi harkoki na midiya mutum ya san abin da yake rubutawa domin Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya ce ma yafidu min ma yafidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid komai ka faɗa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa malaika ya rubuta duk abin da faɗa a rubuta ka ka kuma duk abin da ka rubuta an rubuta wanda ka ka faɗa an rubuta abin da ka rubuta an rubuta shi ba ka gani yanzu in ka rubuta a a media ka rubuta a a facebook misali idan fa shekara ɗaya ta yi ta daidai lokacin da kai wannan zai sake ilatin ɗin cewa eh, shekara guda ya za ka tuna wannan tarihul a wannan history ko memory ɗinka ya zagayo ba kuma wani sake alatin ba kuma har ka mutu ba wannan account da kai ka izinin facebook har duniya ta rade in dai ba a tsarin facebook ɗin ba shi duk shekara zai ta wannan abu ya tsada maka ne wannan abu yana nan a kiyaye ke to wannan ba ma'alumat ne ne ta kanatar ma'aluma ne dan adam to wala zan ba su ba idan ka rubuta abu ka tura zaka samu yana nan wata rana abu da wani abu da ke duba sai rubuta suna misali a wata burawa sai na ga ajiyar rasuwar albanin zariya wanda suka yi magana a google ba a shekarar an bai da abin kan abin nan sacin ba na google sai na ga suna sai na ga abin da na rubuta na ga abin kwata-kwata na manta bai taɓa zuwa ƙura na ce wani wancan abu tuni da abu saboda da na saka da abin nan din a a irin sau takin da yake ba na google haka da zo na shiga sai na gane sunana an yi magana albanin zariya sai na buɗe da ni wani abu ta sunana na to kuma ni sunana na sani unique ne ko na san ba na ayyuka da kuma su daga jikin sunansa a duniya sai sai sai wannan ne kawai sai daga ah dan ne kuwa to kaga ko wannan wani duniya ne wannan duniya ne ranar lahira to daga kowa ya taka wannan duk abu da ake rubuta a miji nan yana nan an tattare shi shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yawanci ma ne duka yakan ambace shi da mimma kasabat aydihim wala yaqulu Allahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dab yawanci kan faɗa abin da cewa abin da hannayen suka aiwatar to kaga na midiya ko dama hannu ne ke rubuta kaga kai tsaye dama shi hannu ne to sauran ayyuka ma akan yi magana akan akan su cewa ne abin da hannayen da su gaba mutane su lura ma Allah tabaraka wa ta'ala su lura kan mutum ya wasa da imaninsa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu ya kare mu imanin ya sa mu mutu da imani tashe mu a zumurar annabi sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya Allah